اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما أيها الذين آمنوا يا لا يحل لكم fuka da zakin mata ita mace abinda ta bari a gado amma mutum ya ce matan uba ne ta zama ya gade ta haramun an tare sun da a fuka da zakin mata la turas kada a ce an gade su karhan suna abin tilasta mawa mutum ya ce kawai ta zama ta shi ba su dai ko kuma kin zama tawa zan ba da ki ga wane kuma na karɓa ta dai yana hannuna kaga dai ka gane take wala an tazuluhun haka haramun ne ku hana su auren wasu maza shi ne tamdahu azwajakum kada ku hana matan ku minin kabin bin nikahi gairukum su je su auri wani ku bi hinna ku rike su wala raqbata lakum fihin kun gama sha'awa da su ba ka da sha'awa cikin matarka maimakon ka sake ta ta je ke wani aure sai ka batta hannunka ka hana ta baka sake ta balle ta je ta aure wani miji kan ku yi haka litazhabu bi ba'dhi ma ataytumuhun dan ku tafi da sashen abin da kuka ba su min al-mahar illa an yatina bi fahishatin mubayyana sai in sun zo da wata alfasha mabayyana zinan aun shuzan ko rushuzi ba su yadda da ku wa ashiruhunna ku yi zamantakewa da matan ku bil ma'ruf da kyautatawa menene ashiruhunna bil ma'ruf bil ijmal bil qawl ku kyautata in za ku yi magana da matan ku ku daina yi masu bakan magana kuma kuna yi ma matan waje farar magana wannan faka ku kyautata wajen abinci kada ku ba su abinci mara daɗi kuna zuwa ku kuma kuna cin abincin hotel wal mabit ku kyautata masu wajen kwana ku ba su inda za su samu aminci daga iska da sanyi man tazawwala imra'atan wanda ya aure wata mata alayhi shuruɗin nikah sharuɗan aure suna kai ne annafaqatu ya ba ta abinci wal kiswatu ya mata sutura wasukna ya zauna da ita waljima ya sadu da ita usul al-ashrati da kyakkyawan mu'amala ko da ka zo ka ganta daga wani gyale ne kace amma duk wannan gyalen ba na Najeriya bane Dubai aka so shi ko kuma nan ku so aka yi shi makila ila ma kai ka so shi ai kai ka so shi kyawa gaskiya wannan ban taba ganin shi ba ko ka shigo gida kace kai baki ne ga gida na gida ya tsabal tsabal ashiruhun da bil ma'ruf duk abin da za ka yi na kyautatawa na alkhairi wajen magana to kai in kai za ta ƙara son ta sai ta kyautata ma sai ta samu arzikin duniya da lafiya in ba kai ba sai ta ƙika sai ta ƙara shiga dani ta halaka za ku tausaya ma mata yadda za su so ku man taraka wahidan min hadhihi al-khamsati shehu yace wanda ya bar ɗayan biyar din nan falil zaujati ya halatta ga mata an tuɗika nafsaha sai hudi ta saki kanta ta ce na gane dai baka yin zama da ni sai ko da ita ne ta raramo ta ce an shi da daƙi ka iya ruwa ya nuna an sa ta sai inda zai saboda bai yawa wala shay'a alaiha ba komai gare ta bayan kare su muhunna idan kun kyamace mata kawai ni dai na daidaci na daidaci shi ne Allah ce basu da ku dai hakuri ni dai wallahi in iskar na sake ta zangi Allah ce ka dai hakuri ai hakuri fa asa ya kusa an ta ta hushayan sai wani abu wannan abu ka ki shi amma wai da Allah fi khairan wai da Allah fi khairan kabira sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin abin da kake إذا تزوج الرجل امرأة إذا متي أول وتماتا ومكث معها يدد ديتا وبعد ذلك باين شكرو كرهها سيدنك مشيتا فليصبر يهقري على معاشرتها تزمى ديتا فإن ذلك الصبر حقر زمى ديالي ليجد فيه خيرا كثيرا zai samu alkhairi mai yawa wa sawabullahi tabaraka wa ta'ala aw yarzuqahu Allah waladan salihan ko kuma ana nan cikin hakuri sai ka sadu da ita ka samu ciki sai Allah ya ba ku da na kirki dan da zai umfani duk halitta Allah kaga hakurin da kai na zama da ita ya umfane ka don da ba kai hakuri da ita ba ba za ku haihu ba da ba ku haihu wanda ba a samu wannan da ba wanda duk al'umma sun umfani shi kuma irin wannan lada وذلك خير كثير شغل الإمام الحكاية الشكاية واحد من الصالحين ولدقى وليي مكان شركي يا زبو تزوج بامرأة سوء شمو وما تما يأورا فظلت تولي ما تنن تزوج شوتا تيتكي شوتا السابة دبل ترى دبل تجرى دبل إلا أن شوتا تتكي مي إن يكاو تيبالي سيدي تيبكن تبشي amma shi bai tara abinci sai ya dawo ina abinci kuma shi ya kawo jefan nan ta ce babu ya daga murya ta zagai mujjata hayati a tsawon rayuwarta hatta matan an matan nan ta mutu falamma matan matan na mutuwa ƙalamin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wai da ma ni bai isa kinta shi ke nan ba alawar alhamdulillah na zai huta wa'azama mijin ne ya ce ya ma Allah alkawari ya yi niyyar ala annahu muddata hayatihi ala annahu muddatu hayatihi la yatazawwaju nisa yace tsawon rayuwa dai shike nan bai sake aure falamma magata ayyaman ya zauna da ya zauna kwanuka ra'a fil manam sai mafarkin annahu fi masjidihi yana masallaci ne wal mala'ikatu yanzilun mala'ikuna sauka wa yamuruna bihi suna bi gabanai wa kullama marra bihi malak duk da wani mala'ika ya wulga gabanai ya kula sai mala'ika ya ce hadha huwa al-mamqut kun ga abin zargi hadha huwa al-mamqut kun ga wanda duk mala'ikun Allah ke zargi hadha huwa alladhi khasir kun ga wanda ya hasara kun ga dan hasara hadha huwa alladhi khasir kun ga dan hasara ولكن خاف amma ya ji tsoron an yas'alahu ya tambaye su fasaru suka zamo ya taraddaduna suna kai da kawo haka za haka falam yatamalak an su'al bai mallaki kai ne ba lai tambaye su qala lahum sai yace masu kai man huwa al-khasir wai wa dan hasara qalu lahu mala'iku suka ce mai anta ya dan hasara saboda kare yurfa'u laka qadru amali ahli al-ardi kullu yawmin wa kullu laylatin muttaka tazwijika bil mar'a wa tudika wa lamma matat inka dhalika sara laysa laka amalun wa da inda da muka ce kai dan hasara ne ana ɗaukaka ma yawan duk ibadan mutanen duniya kaji Allah da baiwa mutum guda duk ibada da kowa zai yi ma Allah a ƙasa duk wanda a ƙasa da wanda ke masallacin Makka da masallacin Madina da Baitul Maqdis da wanda ke ko'ina nan gusau ya gama ibada sai a nunka ibada sai a haɗa shi ɗaya a bashi kullum yau ne ana haɗa maka gwargwadon aikin mutanen duniya kullum yau ne kowace rana wa kullum lailatin kowane dare mujjata ta zuwijika bil mar'a tsawon zaman ka da wannan mata wa tuli ka sanda take cutar ka wala ma matar tun da matar nan ta mutu in ka ba a zalika sai wannan lada ta yanke sara laisa laka amalun sai zan baka da aikin da aka ɗauka kama da ladin da aka hawan ma ta yanke da mutuwar matan nan fasta ya kaza sai farka ce to ashe wanda ke haƙuri da cutar matarsa ashe kwantina kwantina ta lada Allah ke ɗaga mai aiko yana farkawa fa ta zauwa da salatan fil yau wannan yini ya biya sadaki ya ne himmace uku wasara la tarawu wasara la tarawu tun daga ran nan ba ka ganin wannan mutum illa wa inda hu salatun aw arba'un bai taba zama ba sai da mata uku ko hudu kuma duk cutar da zasu mai shi ya daukan magana ya mahaifa a cutai dan ya san ladar cutar hada ma'ana shehu yace wannan shine ma'anar fa in karituhunna ko da kun kyamace mata ku dai hakuri ko da kun ki su ku hakura fa sa an take ku shay'an yana yi wa ku kyamace wani abu wa ja'ala Allahu fi khairan kaseera Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin abu ma yajidu ar-rajulu min al-idayati min rabbatil bayt abinda miji ke samu na cuta daga uwar gida dai lahu fi thawabun kaseer inda Allah yana samun lada mai yawa wajen Allah أو الخير الكثير كوكو الخير ما من يوى ربما يرزقه الله ولدا صالحا yana yi wa ma sakamakon hakurin cutar da matarsa ke mai sai a ba shi ɗa na kirki wa yana rabta mustidda na zaujin maka na zaunin idan kun so ku canza mata bagiran matarka an haza ha badala ha bi an tsallafta shi ne kana son ka musayo wata musayo wannan shi ne kana son ka saki ta gida wa ta su bi da hulli kan tsaran alhali kun bai wa ɗaya su dukiya mai yawa idan azamta ala fi haƙƙin mar'a idan ka so rabuwa da mata wa kad ataita ha kafiran min al ka ba ta dukiya mai yawa sadakin mai yawa ne mai yawa alkhairai masu yawa wal asafi kayan mata kayan ɗaki har da zinari fala ta buru da hushai an kada ku karɓi komai daga sadaki da lehe da kayan ɗaki duk abin da kai ma mace ka karɓa la ta huce a minal mar'ati ba da tsala kada ka karɓi komai na matar ka bayan saki a ta buru da wai ma za ku karɓe shi bukuta nan don kiran ƙarya zalunci وإثما تظلمي مبينا مبيني لما تأخذون هذا المال ماذا ذاك كرده أبين دكوك با ماتا وكان المال مقابل شيء دوك يده كباتا با تنا جورانتا وانا أبني وكيف تأخذونه وي توجه وسكا ما ذاك كرده صدائي da abin da kuka ba mata wa kad abda ba azukum ila ba'd bayan sashen ku ya sadu da sashe كان بعض الرجل وصل إلى بعض ساشا نمد يا سادوك ساشا بشي بالجماع تسادوا المقرر وتعن كبت الإيجاب المهر كاشي يتداكي لما كانت وقع منه هذا الموقع لوكا شد سأو كوانا ما أوكا جعي وذلك سببه المال دليل وانا سادوا دعيتا دكي أي سداك إن دكبايد وانا دوكيا وكيف تأخذون هذا المال من بعد ya za ku karɓe wannan dukiya bayan ka sadu da ita wa hasan minkum mithaqan galilan sun karɓi alƙawari mai tsanani daga wajen ku wa huwa ma tarahu al-mar'atu abinda mace ta gani min mahabbatin rajuli la hafi dalika al-waqti irin tsananin son da ta gani soyayyar namiji da mace ta gani a wancan lokaci aw al ahad al wa shar aw al ahad al ghalid ko alƙawari mai kauri الشرط الذي شرط عند العقد شرط عند هذا شرطا جاء لوكاشن دورا أولي عند هذا النكاح لوكاشن دورا أولي يقال أنت فإمساك بمعروف كريك إيتا كتوت تامتا حق أهلها إن كاجي أو تسليم كسلميك بإيثان قيمة شاكرة أزمك هذا شرط شو اشتكاك وأنا شرطي لا بد للزوج دولة ليك مجي ya ra'a hada sharda ya kula da wannan sharadi ya rike da kyautatawa ko ya sallama da kyautatawa ya musuku bi ma'ruf ya rike da kyautatawa aw yusru bi ihsan ko ya sallama da kyautatawa ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا wala tankihu ma nakaha abaukum ka shedin ku haramun ne kada ku aure duk abin da iyayenku suka aura sababul nuzul hadhihi al-ayat dalilin sauka wannan aya anna rajulan mata wani ne ya mutu fa qama ibnu wai sai dan shi ya tsaya wa ta yazo wajen da ya zauna jamba zaujatihi gefen matan uba ne yuridu an yattakhidha hadha wajatan ba'da abin wai shi ya samu mata bayan fito uba dai fa aka sabatil mar'atu matan nan ta san kanta sai ta yi rantsuwa anna zalika la yata'atta minha abadan wannan ba zai yi gare ta ba har abada ba da ma kuntu ma abiga bayan na zauna da ubanka la yumkinu la yumkinu baiwa la yumkinu anni akunu ma'aka abadan baiwa in zama tare da kai har abada faqala alwalad yaro ya tura ya ce innahu la budda an ya tazawwajaha qaharan shi ne cakkar hal dan nan yace shi ko dole sai ya zauna da ita zaman aure ko ba ta so bil wirasat wai ya gaje ta to wacce ma ana gadon zaracin mace fata haka ma aisa a zamanin manzo Allah shikenan lokacin wahayi sai so ka kai ƙara su suka neman gaskiya ne kuma shi gaskiyarsa haka aka yi a jahiliya ita ko ne na hankalinta da hasken musulunci da ya buge ta kai hasken musulunci bai ba da wannan dama to mu je wajen shayu manzon Allah sai suka wajen manzon Allah suna isa wajen manzon Allah kuma sai ga Jibril halalalan sai aya ta sauka wala tankihu ko alama kada ku auri ma na kaha abawukum matan da iyayenku suka aura minan nisa'i na mata kada ku aure abin da iyayenku suka aura minan nisa'i na mata imra'atun tazawwaja al'abu matar da ubanka ya aura la yajuzu an yatazawwaja alwalad baya halatta da ya aure ta illa lakin sai dai in kaji inda ya halatta ma kan salaf abin da ya shuɗe min fi'likum lalle kun taɓa yi ma ta kaddama sai dai abin da ya gabata kamar nusulul ayati kafin ayat ta sauka in an yi fa halalun wannan halal ne wa ba'da nusulul ayati bayan sauka aya haruma hadan nikah wannan aure haramun ne innahu auren mata uba kana fahisha ta mugun abu ne wa makkan ya hanya ce dalili ne na samun zargi zargin Allah sababan libaqtillah ane ne na hawan zargin Allah wa huwa ashaddul fugur shi zargi shi da mafi tsananin fushi wa sa'a sabila yayi muni wajen hanya hurrimal alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما hurrimat alaikum ummahatukum an haramta maku auren iyayenku nasadil ayatu aya tana bayani alal nisa'i ga mata wannan aya za ta yi bayanin mata allati yuhram alal rajul an yatazawwaja wahidatan minhun ba wacce sai ba ga wasu mata nan wanda haramun ne ga namiji ya aure ɗayansu haramun alal rajul haramun ne ga namiji an yanki hawan mahatihi ya auri uwaye ne mata ummihi haramun ne mutum ya auri uwa tai wa ummi ummihi da uwar uwa tai kaka tai wa ummi tilka da uwar uwa uwa tai wa ummi tilka da uwar uwa uwa uwa shau yake la alaka ta tafiya ta tafiya wa banatukum haramun ne ku aure ɗiyanku mata shagulat banatul aulad ta taro ɗiyan ɗiyan ka jikokinka wa in safalla biyar da suka yi ƙasa jikan jika jika bintun rajul ɗiyar mutum wa bintu auladihi ƴaƴan ɗansa wa banatu ulaika da ɗiyan jikokinka wa banatu ulaika da jikokin jikokinka ulaika ila akhir dar haramun wa awadukum haramun ne ku aure yan uwanku yannan ku ko kallan ku min jihadil abi uban ku daya aw da ummi ko uwar ku daya kazalika kazalika kullu imra'atin duk mace bainakum wa bainaha ukhuwatun min jihadil abi aw al um duk matar da kuna da yan uwantaka ubanku guda ko uwanku guda balle ma uwa da uba guda haramun ne ka auri ƙaunarka ko yarka wa amma dukum haramun ne ku auri gwaggwanninku a kawatu a bayanku ƙaunar babanka haramun ne ka aure ta balle yan babanka wa ajdadukum da kakanninku wa khalatukum da innoninku innaka haramun ne ka aure innaka wace ce khala akhwatu ummahatukum ya ko kaular innaka ai ka suka hausa mu ce innawanci wajaddajukum da kakanninku na wajen uwa wa banatul akh da diyan kananka ƴaƴan kannanka ko ƴaƴan yannanka wa banatul ukh da diyan ƴan uwanka mata yaka ko kaular ka diyan ta mata wai da kudu fihin na aulado haka ɗiyan ɗaya ma sun shiga ba sai ɗiyan yanka ba ko ɗiyan ƙaunarka wa umma hatukum haka nan haramun ne ka auri iyayenku amma Allah ti arza'anakum waɗanda suka shayar da ku nono duk wanda ta baka nono mai muktasar ce wa in masata ko tsutsa guda ne wal ummul lati arza'at ar-rajul wanda aka ce ma uwa ita ce wadda ta sha da na nono kamar su kimanin haulai idan ɗa bai cika shekara biyu ba ko da gidan muci ne ko yadda wasu jahilai ke yaro na kuka kawai sai a ce ke wannan wani na uwa ta yi tabi da tsoron Allah ku sauta ya ba shi nono sai ta ɗauka ta ba shi nono ashe wasu ‘yan kwankwata na nan na kallo ana nan bayan ya girma sai ya nemi auren ɗiyarta to wani ya rugo ya ce ai ba a bashi ai wanda yari ya ya kai ce ko kaula shi dan ya sha zo na uwarta kaga ta mai sharri wannan zaka mata a gidan buki su daina ba da nono ga waɗanda agoyin ba su suka haife su ba in suka ba su ha to sun cuce sun zama uwayensu ba za su aure ɗiyansu ba al'ummar lafiyar da a tarar da kamar su kamar haulai wa kuwa tukun minar raza'a da yannanku ko kallonku ‘yan uwanku na shandoni, wai da haka da zalika duk sunnati albanatu min hul, a hadisi an riskar da ɗaya mata nasu, wa mahatu da sa'ikum, haka nan iyayen matanku, uwar matarka haramun ne ka aure ta, wara ba'imukum da agololinku, ɗiyan ɗiyan matarka, matarka ta haihu, tana da ɗiyayen budurwa. to wannan ɗiyar agola da aka zo ta haramun ne ka aure ta wa raba'ibukum jam'u rabiba wa hiya bintu zawjati shine diyar matakka min ghairihi ba kai ubanta ba allati bi hudurikum wadanda ke cikin kulanku tarbuna ha kuna renanta sifatun muwafiqatun lil galib sifa ce ta bi dacewa ga mafi rinjaye ai da ma mace za ta zo da diyarta mace wai da yace allati bi hudurikum waɗanda ke cikin kulaku ba dole sai suna suna cikin kulaku ba an san dai mace in tana da ɗiya mace ta yi aure da ɗiyar take zuwa gidan miji shi yasa qur'ani ya ce waɗannan da ke cikin kulaku ko da ba ta zo da ita ba dai kila ga sati ko ga wata za ta zo don haka tana cikin kulaku kai ko ma ba ta zo da ita ba in matsala ta same ta ta ciyo wanda za a fara gaya mawa uwarta sau wannan ta ta kai miji kai za ta gaya mawa kaga dai ka kula da ita ba wai ana nufi wai sai wadda an zo da ita ga ta cikin gida zaune ba a a duk yadda matar ka ta haifa kawai kai ke kula da ita ba kai ke kula da ita ba haramun ne ka aure ta da haka fala mafhuma laha na'am fala mafhuma laha ba wani abin fahimta ga wannan a ce wai sai wadda kake kula a'a in dai matar ka ta haife ka in dai matarka ta haife ka daga tana hannunka ko tana can gida haramun ne ka aure ta annan rabiba diyar matarka yanzu sai mu ci agola annan rabiba diyar matarka ta gura fil hijr wanda ke cikin kulakka sai mu ci amma walau lam takun fil hijr amma ba ba wani mafhumi da aka ce allati bi hujurikum ba sai kai ke kula da ita ba tun da dai uwarta na hannunka kana kula da uwarta ha to tun da kana kula da uwarta ai ka gama kula da diyar walau lam takun fil hijr ko da ba ta cikin kulakka farrabi matu a diyar matarka sai mu ce agola haramun haramun ne ka aure ta wa idan ta kunu da hasun bihin amma idan baka riga ka sadu da uwar ba an dai daura ma aure da mace shi ne kana in kana rajul inda mu a in kana rajul da ala ummil mar'a mutum da ya daura mai aure da uwar wata mata wala mai kulbiha bai sami da ita ba falatuna alaikum to ba laifi gare ku shi da ya juzu an yi tsalle umma ya halatta ya saki uwa wayan ki halbinki a wuri ɗaya in kabilar amma sai uwa ta yadda ai ko da kai ke ba sai ta ce ai ni ke wance ce ce wace wance wanda zan aure sai ce to gaskiya shi ya fasa kin dai ki gaya mata akwai sako da za a aiko na sai dike rike su ya halatta amma in ita wacce ko ta yi ta in an ta yi ta fa in lam takunu da kasbihin idan ba ku sadu da ita ba fala juna alaikum ba da yi gare ku aure ta wa la ayu abnaikum alladhina min aslabikum haka na haramun ne ku auri matan ɗiyanku matar da ɗanka ya aura haramun ne ka aure ta amma allari na min aslabikum ɗiyanku na tsatsar wanda ku kuka haife su wani da sun ɗanka na tsatso idan ta zama da bibatin idan ya auri mata fa yi haramun alal ab haramun ne ka uba ya aure ta wa an tajma ubai da lokutayin haramun ne ku hada tsakanin ya da ƙauna ka auri mace sai ga wata zo kuma aka ce ai kawai ta ce wasu guda a wasu guda wata ka ce ita ma kana son ka haramun ne min nasabin uwa guda uba guda aura za'in ko kuma wajen shan nono ita ma yadda ka auri wannan wacce ta sha da ita nono ita ma kauye kaza wajen wacce ta sha nono min nikahi da aure illa lakin ma'asalaf sai abin da ya shuɗe ma ta kaddama fil jahiliya abin da ya gabata na jahiliya min aljam'i bayin uktayin a jahiliya ana hada ya da kauna wa dalika halalun wannan halal ne inna Allah Allah kana rasula mai gafara ne lima salaf ga abin da ya shuɗe minkum naku qabla nayi kafin hadu rahiman Allah mai jin kai ne yana jin kan ma harama Allah to an gama wannan shi zai ba mu nukuta ta karshe ma harama Allah shay'an fil qur'ani qattu Allah bai taba haramta wani abu ba tun daga jiran Qur'ani wastasna ya toge ma salaf yace sai abin da aka rubaya illa fi mas'alatai sai cikin mas'alar sha Allah ce wala tankihu ma naga aba'ukum min an-nisa'i
na gano sun sakati da
malam ya ce ya ce addu'a Allah ya nufi kamar da ya ce kun mai so ku zaɓi shi tafiya kuma za ta biya amma ko ni kankanta ka tabbatar da wani abu na ka ya iso a halarar manzo Allah ga titi ga manzo Allah ne addu'a kuma yana da gaskiya zai mana irin tarbawa mai tsawo ganin dai ni da ni mai tsawo ne na ganin addu'a